الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 17 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma sha biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da sha bakwai lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna riyadu salihi kafin darasi na yau da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna da 'yan tambayoyi guda uku tambaya ta farko ɗan uwa ke cewa a sallar gawa fatiha a bayyane ake karanta ta ko kuma a ɓoye abinda yake sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam game da karanta fatiha a sallar gawa shine yin ta a ɓoye ɓoye ta shine sunna amma ta fuskar karantarwa za ka iya bayyanar da ita domin wanda bai san ana karanta fatiha a sallar gawa ya san da cewa ana karanta ta. musamman a cikin irin wannan yanayi namu wato na malikawa ko mu ce a cikin irin wannan jama'a tamu ta malikiya saboda su malaman malikiya sun tafi akan cewa ba maganar karanta fatiha a sallar gawa suka ce sallar gawa kawai addu'a ce an gane ko yabo ne ga ubangiji subhanahu wata'ala da salati ga manzansa da yin addu'a ga mamaci don haka a malikiyance a sallar gawa ba a karanta fatiha balantana sura to sai dai a hadisance abinda yake a sunnance karanta fatiha a sallar gawa wajibi ne ko mu ce rukuni ne daga cikin rukunanta domin sallar gawa sallah ce sallah ko ba ta inganta sai da fatiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da sarkin Habasha ya rasu annajashi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kai yakon mutuwarsa wajen sahabbai manzan Allah ya ce hutumi ɗan uwanku wanda ke ƙasar habasha Allah ya masa rasuwa manzan Allah ya ce ku hutumi masa sallah manzan Allah ya ambace ta da sunan sallah haka kuma in an kawo gawa an ajiye masa a farkon musulunci domin ya fito ya yi mata sallah idan ya fito baya wucewa gaba sai ya tambaya shin gawar nan akwai bashi akan ta ko babu idan an ce masa akwai bashi manzan Allah sai ya ja da baya sai ya ce sallu ala sahibikum kuma dan uwanku sallah don haka al-Imam bukhari ya zo da hadisai sun wuce a lissafa waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci sallar gawa da cewa sallah ce ita ko sallah ba ta inganta sai da Fatiha kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an auka maƙala maza Allah ya ce babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha a cikin sallarsa abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yadda Allah ya ƙara musu yadda wata rana ya ma gawa sallah sai ya karanta fatiha a bayyane da aka gama sallah sai ya waiwayo ya faɗa ma jama'a ya ce kar ku yi mamaki na karanta fatiha a bayyane don ku san da cewa karanta fatiha a sallar gawa sunna ce ta annabinku mi yake nihi da sunna ce ta annabin kuma ana tafarkinsa ne karantarwar shi ne ba yana nihi sunna sabanin farilla ba to don haka karanta fatiha a sallar gawa wannan dole ne wajibi ne sallah ba ta inganta sai da fatiha sannan kuma bayan fatihar za ka karanta sura za ka zo da sura an gane ko bayan fatiha za ka karanta sura sannan kuma wannan kenan a kabbara bayan kabbara ta farko bayan kabbara ta biyu za ka yi salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan ka yi addu'a ga mamaci bayan kabbara ta uku addu'a za ka tace ka tsantsanta ga mamacin haka bayan kabbara ta hudu kana iya salamcewa kai tsaye bayan kabbara sannan kuma kana iya zawa da addu'a gaba ɗaya ya tabbata daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a takaice kenan abin da muke so mu sani a raka'a a bayan kabbara ta farko shine ake karanta fatiha a karanta sura bayan kabbara ta biyu salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yin addu'a ga mamaci bayan kabbara ta uku wato yin addu'a ga mamaci bayan kabbara ta hudu yin addu'a ga mamaci ko kuma bayan kabbara ta hudu kai tsaye mutun ya salanci a takaice cikar fa'ida na daga cikin addu'ar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ke yi shi ne hadisin da auf ibn malik al'ashija'i Allah in ƙara masa yadda ya rawaito yake cewa na bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sallar gawa sai na ji yana cewa Allahun magafir lahu warhamhu wa'afu anhu wa'afihi wa akarim nuzulahu wa wasi'i mudkhalahu wagsilhu bil ma'i was salji wal bard ونكه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار yace wallahi sai da nayi burin ina ma a ce ni ne gawar da ke shimfude a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake mata sallah a wannan lokaci jin wannan addu'a da nayi to tare da cewa addu'o'in suna da yawa amma dai wannan addu'a ita ce shagaba daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi a sallar gawa tambaya ta biyu dan uwa ke cewa wato menene ka san mahaifiya daga cikin gado ita mahaifiya ɗayan biyu ne in ma a kasa uku a bata kashi ɗaya ko a kasa shida a bata kashi ɗaya an gane ko iya rabanta kenan idan mutum Allah ya masa rasuwa ba ɗa ba jika babu taron ‘yan uwa daga biyu da abin da yake sama da biyu to mahaifiyarsa za a kasa dukiyarsa kashi uku a bata ɗaya idan kwa mutum ya bar ɗa ko jika ko ya bar ‘yan uwansa an gane ko daga biyu ko sama da biyu to mahaifiya a nan za a kasa dukiya kashi shida a bata kashi ɗaya kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa mana a can cikin suratun nisa wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi as-sudus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudusu min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn ubangiji ta'ala yace wali abawaihi na ga mahaifan mamaci li kulli wahidin minhum as-sudusu kowane ɗaya uwa da uba a kasa shida a bashi kashi ɗaya mu gane ba kasa dukiyar za a yi shida a ɗauko kashi ɗaya a ba uwa da uba su raba a'a idan aka kasa dukiyar shida a cikin shidar sai a ɗauko kashi ɗaya a ba uba kuma sai a ɗauko kashi ɗaya a ba uwa kenan nawa ya rage kashi hudu to shine yace li kulli wahidin minhum as-sudus naga kowane ɗaya daga cikin su ɗaya daga cikin shida kenan ba ɗaya daga cikin shida ba za a ba su su raba kowane ɗaya na buƙatar a ba su ɗaya daga cikin shida sharaɗi ubangiji ta'ala ya ce in kana lahu walad in shi mamacin yana da ɗa sai ka ce ko jika domin jika matsayin ɗa yake in babu ɗa jika ya tsaya matsayinsa sai ya ce fa in lam yakul lahu waladun idan ku shi mamacin ba shi da ɗa ko jika wa warisahu abawahu ubangiji ta'ala ya ce mahaifansa za su gaje shi fali ummi hisulus an gane ko uwa kenan za a bata wato daya wato shine ce fa illam yakullahu waladun wa warisahu abawahu fali ummi hisulus in wato shi mamacin baya da da ko jika mahaifansa ubangiji ta'ala ya ce za su gaje shi uwa anan fali ummi hisulus za a bata ɗaya daga cikin uku me yasa saboda ba da ba jika sai ya ce fa'in kana lahu ikhwatu ubangiji ta'ala ya ce in ku shi mamacin ba ɗa ba jika amma yana da ‘yan uwa ma'ana yana da ƙannu ko yayyu daga mutum biyu da abin da yake sama da biyu ubangiji ta'ala ya ce fali ummihi sudus uwa sai a ba ta ɗaya daga cikin shida su waɗannan ‘yan uwanshi ko da a ce akwai mahaifi mahaifi to ya kare su ba za su ci komai amma sun tauye ma uwa kasanta daga gidan uku sun maida ta gidan shida misali mutum ne Allah ya masa rasuwa ba ɗa ba jika sai uwa sai uba sai ƙannin shi kuma guda biyu to anan sai a kasa dukiya kashi shida mahaifiyarsa a ba ta kashi ɗaya sauran abin da ya rage kashi biyar mahaifinsa zai kwashi ya kare ‘yan uwan ba sa cin komai amma su sun tauye ma mahaifiyarsu kasanta maimakon inda a ce wannan ɗan uwa ɗaya ne ya bari to da mahaifiya dai ɗaya daga cikin uku za a bata in an kasa dukiya kashi uku ta ɗau ɗaya uba sai ya ɗau kashi biyu an gane ko? uba sai ya ɗauka shi biyu to sai aka samu ‘yan uwa na mamacin daga biyu sama da biyu to wannan sun cire uwa daga cin ɗaya daga cikin uku sun maida ta ɗaya daga cikin shida kenan a takaice rabon mahaifiya a cikin abin da Allah ya kasa na dukiyar gado in ma a ba ta ɗaya daga cikin uku in mamacin ba ɗa ba jika ɗanta ne Allah ya masa rasuwa ba ɗa ba jika kuma ba ya da ‘yan uwa daga biyu sama da biyu sai a bata ɗaya daga cikin uku in kuma mamacin ya bar ɗa ko jika ko ya bar ‘yan uwa daga biyu sama da abin da yake biyu to za a kasa kashi shida wato a bata kashi ɗaya sannan tambaya ta uku ɗan uwa ke cewa menene matsayin fida'u da ake ma mamaci wato ana gobe sadakar uku daman ita sadakar ukun abu ne sananne wanda yake baya da asali a cikin addini bid'a ce ibada ce aka bata zamani kuma aka ba ta kaifiya wanda ba Allah ba ne bai ba ta zamanin ba manzan shi ba duk hadisan da aka zo da su akan sadakar uku hadisai ne na ƙarya kirkira su aka yi suna cikin wani littafi da ake kiran shi alhawi lil fatawi kuma ka koma cikin tazkiratul qurdubi fi ahwalil mauta wa umuril akhirah a cikin wannan littafi yake cewa yace ya kamata yace mutum ya ce ya hana iyalinsa da sauransu irin halartar waɗannan bidiyo'i ya ce sadakar kwana uku da ta sati da ta arba'in gaba ɗayansu ba su da asali daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sadaka yi ma mamaci sadaka ibada ce wadda Allah ya shar'anta mana manzan shi sallallahu Alaihi wasallama ya tabbatar mana sadaka ga mamaci Allah yana sadar masa to amma duk ibadar da Allah ya bar ta kofa buɗe ko manzansa to wani bai isa bai zo ya bata zamani ya bata lokaci ya ce lokaci kaza za a yi ko ya bata adadi ko ya bata kaifiya ko ya bata jinsi ko ya bata wuri an gane ko to bata wannan zamani da aka kayyade cewa sadakar uku da ta sati da ta arba'in sannan da ta shekara in an yi ta shekara kuma shi kenan an kare da kai to wannan kwata-kwata baya da asali a addini in kana da hali a kullum in za ka iya ma mamacinka sadaka ba a hana ka ba kayi abu wanda yake na a zo a gani abin da yake abin kauna a cikin addini in kana da halin ma mamacinka sadaka a kullum wannan ba laifi ba ne amma kayyade cewa a ran uku a yi masa wannan kwata-kwata baya da asali a cikin addini ƙari ne don haka kuma baya halatta musulmin da ya fahimci haka ya zama ɗan cikon banci ko a gidanku ake yi sai ka bar su in sun yi bikinsu na mutuwa sun gama sannan da can rana in kana tsoron a yi maka rarauka cewa wani ba ganka ba can wajen sha ɗaya ko sha biyu ka je ka gaida su kai dai ka zo ka gaida ne wato waɗanda suke dai wannan tare da cewa shi ma kanshi zaman makokin daman bid'a ne ba da asali a cikin addini ita wannan fida'u da ake yi kasancewar ita ma hanya ce ta tsubbu ta damfara wadda ake ake ribace dukiyar jama'a wannan fida'u na cewa wai a yi masa fida'u wannan shi ma wani abu ne wanda yake na daban wanda kwata-kwata ba da asali a cikin addini wanda in aka ce fida'u shi ne beli ko kuma ka ce fansa fansa ku tana kasancewa ga wanda aka cafke shi shi ne ake zuwa a yi fansar shi to waye je ya tona kabar wajin wane ne je ya leka ya ga cewa mamacin a hannu yake an sa shi hannu ko ba a sa shi hannu balantana ya buƙaci a yi masa fida'u abu ne dole sai ta hanyar wahayi maza Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah ya nuna masa wasu da suke cikin kabari maza Allah ya ce ana azabtar da su to wane ne ya je ya leka ya ga cewa wannan mamacin cewa an cafke shi a hannu yake har ya bukaci cewa a yi masa fidawo to har ya kai a yanzu ba ma mamaci ba hatta da wanda yake mai rai fidawo ake masa kamar yadda suke fita ƙauyuka bayan Allah ƙauyawa a sa mutum ya saida wato wata dabbar shi wai ya bada wai a yi masa fida'u wai tun yana da ran shi kafin ya mutu a yi masa fida'u to wannan fida'u kwata-kwata ba ta da asali darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna di cikin kitabus salam mun gaba baban da ke bayani game da wato baban da ke bayani game da mustahabbancin gaida mai atisha tare da cewa gaida mai atisha matsayinsa ya wuce sunna mustahabba haƙƙi ne nashi a kanka idan ka ji ɗan uwanka musulmi ya yi atisha idan ya ce alhamdulillahi to ya zama wajibi a kanka ka ce masa yarhamukallah an gane ko dalilin da ke tabbatar da cewa wajibi ne shine hadisin da ya gabata hadisin abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na cewa iza adasa a hadukun fahami da Allah fashen mitu manzan Allah ya ce idan ɗayanku ya yi atisha fahami da Allah ya yabi Ubangijinsa ma'ana ya ce alhamdulillahi manzan Allah ya ce fashen mituhu ku gaishe da shi ma'ana ku ce masa ya rahamukallah kaga lafazin fashen mituhu umarni ne kai tsaye ya zo mana daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya maimaitu ba su ɗaya ba su biyu ba in umarni ya zo daga Allah ko manzansa iya abin da za a fa'idanta a farko shi ne wajabci sai an samu alamar da take juyar da shi daga wajabci zuwa mustahabbanci kuma bugo da ƙari akwai hadisi na cikin sahihai hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa haƙƙul muslim alal muslim khams manzan Allah ya ce haƙƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi biyar ne daga cikin haƙuƙuwan biyar manzan Allah yake cewa yake cewa wata shimitul adis wato da gaida mai atisha ma'ana in dan uwanka musulmi yayi atisha yace alhamdulillah to ya zama wajibi akan ka kace masa yarhamukallah to idan ba musulmi bane arni ne a kusan ka yayi atisha sai yace alhamdulillah me zaka faɗa masa sai dai ka ce masa ya hadikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shirye da ko kuma ka ce masa yawa ya hadikumullah iya abinda zaka faɗa masa ya hadikumullah Allah ya shirye da ku ko ka ce ya hadikallah Allah ya shirye da kai iya abinda zaka faɗa masa in arni ne an gane ko domin yin addu'a wadda ta kunshi roƙon gafara ko roƙon rahama ta keɓanta ne ga mumini arne ko mun kusacinka da shi baya halatta kai masa addu'ar Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa sawa'an yana raye ko yana mace ko mahaifanka ne idan ba musulmi bane baya halatta kai musu addu'ar roƙon gafara ko roƙon rahama kamar yadda ubangiji ta'ala ya taka ma manzansa burki lokacin da ya ci alwashin cewa sai ya roƙa ma amminsa abu ɗalib gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala manzan Allah ya sharɗi ya ce malamu unha an matukar ba a hanini ba lokacin da ya yi famar ya musulunta ya yi kalimar shahada a ƙarshe ya mutu akan kafirci ya ce huwa alamin latif abdulmuttalib maza Allah sai ya ce la'astagfiran na laka malamu unha an maza Allah ya yi rantsuwa ya ce wallahi sai na roƙa maka gafara matukar ba a hanini ba kai tsaye Allah ya turo saƙo daga saman bakwai saƙon na cikin suratul tauba ubangiji ta'ala na faɗa ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wama kana istighfaru ibrahima li abihi illa an mawlidatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awwahun halim ubangiji ta'ala yace ai bai dace ba ga annabi da waɗanda suka yi imani tare da shi su roƙa ma mushirkai gafara ko da makusantansu ne bayan ya bayyana cewa 'yan wuta ne ta yaya ake gane ɗan wuta shine wanda ya mutu akan kafirci ubangiji ta'ala ya ce bayan ya bayyana gare su cewa 'yan wuta ne ubangiji ta'ala ya ce bai dace ba su roƙa musu gafara sai ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adha'iya roƙon gafara da ibrahim alaihi salam yama mahaifinsa ubangiji ta'ala ya ce bai zamanto ba face game da wani alƙawali ne da yama mahaifin nasa kamar yadda Allah ya faɗa mana a can cikin suratu Maryam ya ce ma mahaifinsa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya da sannu zan roƙa maka gafara ta ubangiji na domin ubangiji na ya kasance mai yawan aikata alkhairi ne da ni to shine ya cika masa wannan alkawali a can cikin suratu shu'ara yake cewa waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yace ya ubangiji na ka gafarta ma mahaifina domin ya kasance daga cikin batacci to shine anan ubangiji ta'ala ya ce mana wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi roƙon gafara da ibrahimu yama mahaifinsa bai zamanto ba illa an mau'idatin wa adha'iya face game da wani alƙawali ne da yama mahaifin nasa sai ya ce falamma tabayyana lahu lokacin da al'amari ya bayyana ga ibrahimu ya gane annahu aduwwul lillahi cewa mahaifinsa makiyin ubangijinsa ne tabarra minhu ibrahimu sai ya raba hanya da shi ya daina roƙa masa gafarai ubangiji ta'ala ya jinjina masa ya ce inna ibrahima la halimun awwahun munib inna inna ibrahima la awwahun halim ubangiji ta'ala ya ce inna ibrahima la awwahun halim lalle ibrahimu alaihi salam mai yawan nishi ne saboda tsoron ubangijinsa kuma mutum ne wanda yake mai jimri to don haka in arne ne ya yi atisha ya ce alhamdulillahi iya abinda za ka faɗa sai ka ce masa ya hadikallah ko ka ce ya hadikumullah Allah ya shiryar da ku kamar yadda muka wuce da hadisi a ƙarshen baban yahudawa sukan zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su zauna kamar yadda abu musa ash'ari Allah ya ƙara masa yadda ya rawaito mana yake cewa kanal yahudu ya ta'ada suna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yarjuna an ya kula lahum yarhamukumullah yahudawa sukan zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su zauna in sun zauna sai su ringa atisha mi suke nihi da wannan atisha wai don manzon Allah ya ce yarhamukumullah domin sun san annabin Allah ne girman kai ya hana su yi masa da'a da tsoron kubcewar abinda suke karba na cin hanci a hannun mabiya shi ya hana su yi imani da shi domin dama abin da yake hana mutum ya karbi gaskiya abu biyu ne abu na harko girman kai abu na biyu kwadai kwadai yana hana mutum ya bi gaskiya sannan girman kai yana daga cikin abin da yake hana mutum ya bi gaskiya to su abin da ya hana su yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan abubuwa ne guda biyu abu na harko girman kai abu na biyu tsoron kucewar abin da suke karɓa na cin hanci daga hannun mabiyansu domin akan dan kawo cin hanci a basu sai su rufe gaskiya su fito ma da mutane sabanin abin da yake gaskiya to shine anan sai su zo suna atisha domin ya ce musu yarhamukumullah sun san addu'a sa addu'a ce amsarsa manzo Allah ko da yake ya gano matsiyatan sai ya ce ya hadikumullah wa yuslihu balakum Allah ya shiryar Allah ya shiryar da ku ya gyara halayenku to wannan hadisin kenan abin da yake nuna mana arne ba a ce masa yarhamukallah sai dai a ce ya hadikumullah wa yuslihu balakum amma in dan uwanka ne musulmi in yayi atisha yarhamukallah shine aka wajabta maka ka faɗa masa amma sharadi sai in ya ce alhamdulillah idan bai ce alhamdulillah sai ka kauda kai kamar an shuka dussa kai kamar baka ji ba an gane ko ba za ka gaida shi ba to in ka gaida shi in ya ce alhamdulillah ka ce ya rahamukallah shi kuma sai ya ce ya hadikumullahu wa yuslihu balakum ya hadikumullahu wa yuslihu balakum kuma bayani ya gabata cewa in kun kai ku nawa abu in mutum ɗaya ya atisha to haƙƙi ne akan kowanne daga cikin ku in dai ya ce alhamdulillah kowa sai ya ce masa ya rahamukallah ɗaya in ya faɗa bai ɗauke muku ba ba kamar sallama ba ce ba sallama ce in wani ya yi to ya wadatar da sauran jama'a in wani daga cikin jama'a ya amshi sallama to wannan ya sauke ma sauran jama'a za mu tashi babi kuma sannan a cikin babin kenan hadisi na ƙarshe shine hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara masa yadda da ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza tasa'aba ahadukum idan ɗayan ku yayi hamma falyumsik bi yadihi ala fihi manzan Allah ya ce ya rike bakinsa da hannunsa ma'ana ya haka kenan anan a farko in ka yi famar mai da hammar ta kasa komawa domin hadisi da ya gabata manzan Allah ce ya fali ya kuzimhu mutum ya yi ƙoƙarin haɗe hammar ya maida ta idan ta yi famar fitowa manzan Allah ya ce ka yi ƙoƙarin maida ta to in ka yi ka yi ka maida ta ƙi maiduwa to in za ka yi maza Allah ya ce faliyun sikbi yadihi a lafihi ya kame bakinsa da hannun shi haka kenan maganar sanya bayan hannu wannan kwata-kwata baya da asali daga maza Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wasu malamai suke faɗa cewa mutum sai ya sanya bayan hannu wannan baya da asali kuma ba hannu ba ake jimkewa a yi haka bakin za ka kame cewa ya faliyun sikbi yadihi a lafihi maza Allah ya ce ya kame bakin nasa da hannunsa an gane kuma ba maganar fadar a uzubillahi mina shekwanin rajim shi ma wannan kari ne a cikin addini bai zo ba kawai hammar ka za ka yi ka rike bakin sai ya ce fa'in na shekwana ya dukul hikima ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya ce mutum ya rufe bakin sai ya rike bakin manzan Allah ya ce domin shaidani yakan shiga wato jikin ɗan adam ta bakinsa lokacin da ya hamma yakan shiga to don haka kenan a nan shi shaidani abu biyu ne abubuwa ne guda biyu in ka yage bakinka kana hamma zai kirkire da dariya domin ya san kasala da ya sun rufo maka shi kuma dama abin da yake bukata maza Allah ya ce fa inna shaytana yabhaku yabhaku ala ahadikum maza Allah ya ce domin shaytani na ma ɗayan ku dariya idan yayi hamma ma'ana lokacin da mutum yayi hamma ya yage baki maza Allah ya ce shaytani na ma wato ɗayan ku wato dariya abu na biyu bayan ya maka dariya sannan kuma wato zai yi ƙoƙarin shigewa cikin bakin kenan don haka a nan aka sunanta mana abu na farko mutum ya yi ƙoƙarin mai da hammar in ta ƙi komawa mutum sai ya jimƙe bakin kenan kada shaidani ya masa dariya kuma kada ya shiga jikinsa قال المصنف رحمه الله تعالى باب استهباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة, شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانهناء عن أبي الخطاب قتادة عن قتادة أنه قال قلت لأنس رضي الله عنه أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه البخاري وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن البراء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا رواه أبو داود وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينهني له قال لا قال أفيلتزمه ويقبله قال لا قال فيأخذ بيده ويسافهه قال نعم رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن صفوان بن عسال رضي وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي إلى هذا النبي فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات فذكر الحديث إلى قوله فقبلا يده ورجله وقال نشهد أنك نبي رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقر فأتاه فقرأ الباب فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فأتنقه وقبله رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه قليق رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال العقرب بن حابس رضي الله عنه إن لي أشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم متفق عليه malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na mustahabbancin haɗa hannu a lokacin da aka haɗu ma'ana idan mutum ya haɗu da ɗan uwansa su yi ban hannu ma'ana ka maika masa hannu shi ma ya miko maka ku gaisa shi ne ya ce babu stihibabil musafahati baban da ke bayani game da mustahabbancin yin musafaha ma'ana haɗa hannu a gaisa inda liƙa wato a wurin haɗuwa sai ce wa bashashatil wajhi wato da sakin fuska da walwala a lokacin da ka haɗu da ɗan uwanka musulmi ka sakan masa fuska ka yi walwala kenan kada ka ɗaure fuska kamar ka sha kunu kamar yadda hausawa suke faɗa iya abinda ake so ka saki fuska kana walwala kuma hausawa ma faɗa muke shimfiɗar fuska ta fi ta tabarma za mu iske sakamakon duk wanda ya yi walwala ga ɗan uwansa musulmi sai ce wata ƙabili yadda rajulis sali wato da sumbantar hannun mutumin ƙwarai ma'ana in kun gaisa da mutumin ƙwarai ka kama hannunka sumbanta sai ce wata kabili waladi wato da sumbantar ɗa misali mutum ya sumbanci yaransa shafakatan wato don tausayawa sai ce wa mu'ana katil qadim wato da hada jiki da wanda yake wanda ya gabato min safarin daga bulaguro ma'ana ka hada jiki kurungumi juna shine mu'anaka shi ne ce wa mu'anaqatil qadim da rungumar wanda ya dawo min safari wato daga bulaguro ka rungume shi kenan ku hada jiki sai ce wa karahiyatil hina wato da karhancin sunkuya ma mutum a wajen gaisuwa an gane ko me ake nihi da karhanci abinda ake nihi da shi haramci kenan ba ana nihi makaruhi wanda yake sabanin wato haramun ba abin da yake nihi wa karahiyati lil hina wato da haramcin sunkuyawa a wajen gaisuwa kenan a takaice baban yana da wato gabbai da dama gaba ta farko shine yin musafaha in ka haɗu da ɗan uwanka ku yi ban hannu a gaisa abu na biyu sakin fuska da walwala abu na uku sumbantar hannun mutumin kwarai abu na hudu shine sumbantar wato kankanan yara domin tausaya musu abu na biyar wato shine rungumar juna a lokacin da mutum ya dawo daga bulaguro kenan a hada jiki a gaisa sannan abu na shida shine wato haramcin sunkuyawa a wajen gaisuwa shine malam ya zo da hadisin abul khattab shine qatada ibnu di'ama as-sadusi al-basri almajirin anas dan malik ke faɗa cewa ƙultuli anasin na faɗa ga malami na anas ɗan malik allah ya ƙara masa yadda a kanatil musafahatu fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shin wai haɗa hannu a gaisa ya kasance a cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam tambaya yake masa wai shin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallama suna musafaha a haɗa hannu a gaisa qala anas yace masa na'am kwarai da gaske yace kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan ba junansu hannu a gaisa idan aka ce musafaha an gane ko ala wazni mufa'ala an ciro shi ne daga wato shine wato sahafa idan aka ce wato shine tafin hannu kenan ka ba da tafin hannunka shi ma ya ba da tafin hannunsa kenan ku hada ku gaisa shine ake ni da musafa kenan an ciro shi ne daga safhatul yad idan aka ce safhatul yad shine tafin hannu kenan shine malamai suke cewa al musafaha shine al shine shine al ifda'u bi safhatil yadi ila safhatil yadi mutum ya meka tafin hannunsa zuwa tafin hannun ɗan uwan shi kenan su haɗa su gaisa shi ne a nan kenan shi katada ya ce na faɗa ga anas allah ƙara masa yadda a kanatil musafaha fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shin haɗa hannu a gaisa ya kasance a cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam qala na'am ana sai ce masa kwarai haka ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sukan yi ban hannu a gaisa don haka wannan hadisi na cikin sahihul bukhari abinda yake tabbatar mana wato ba hada hannu a gaisa wannan sunna ce mustahabba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga suna yi kuma ya tabbatar da su akan haka kuma bugo da ƙari hadisi na gaba kamar yadda Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa lamma sha'a ahlul yaman lokacin da mutanen yaman suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo manzan Allah sai ya ce kad ja'akum ahlul yaman manzan Allah ya ce ku san da cewa mutanen yaman sun zo muku wa hum awwalu man ja'a bil musafaha manzan Allah ya ce sune farkon waɗanda suka zo da ban hannu mutanen yaman sune suka zo da wannan al'ada ta ba da hannu a gaisa amma wannan al'ada sai ta rikida ta zama sunna domin manzan Allah ya tabbatar inda haɗa hannu laifi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce karku zo mana da bakon abu daga yau to manzan Allah ya gone ma ya yi cayi kad ja'akum ahlul yaman yace mutanen yaman sun zo muku wa hum awwalu man ja'a bil musafaha manzan Allah yace su ne farkon waɗanda suka zo da musafaha ban hannu kaga da su mutanen makka da mutanen madina ba su san da haka ba ba su san da haɗa hannu a gaisa mutanen yaman suka zo da ita da suka zo da ita manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tabbatar da su akan haka saboda duk abin da aka yi a gabansa in dai bai yi musu ba to wannan tamkar ya ce a ci gaba da yi ne duk abin da aka yi bai yi musu ba to wannan matsayin sunna ne don haka kuma a nan ya buye cayi kadija a kuma ahalul yaman tabbas mutanen yaman sun zo muku sai ce wa hum awwalu man ja'a bil musafaha manzan Allah ya ce su ne farkon waɗanda suka zo da ban hannu kenan wannan hadisi kamar yadda malam ya faɗa al'imamu abu dawud ya rawaito shi da dangane ingantacce a takaice hadisi ne sahihi yana wannan hadisi yana nuna mana mustahabbancin yin wato haɗa hannu a gaisa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su akan haka kuma wannan hadisi yana nuna mana ka ambaci dan uwanka musulmi da abin da yake da shi na ɗabi'u da halaye waɗanda suke na ƙwarai don a yi koyi da shi don a yi koyi da shi don haka manzan Allah ya ce tabbas ‘yan uwanku mutanen yaman sun zo wa hum awwalu man ja'a bil musafaha manzan Allah ya ce su ne farkon waɗanda suka zo da musafaha haɗa hannu a gaisa kuma wannan yana nuna mana ya dace ga musulmi ko mu ce ya zama wajibi ya danganta duk wata daraja da duk wata fadala ga masu shi karka zamanto hankaka mai da kwan wani naka an gane ku musamman a inda hankaka mai da kwan wani naka ya fi muni shine a bangaren abin da ya shafi ilimi in ka ciro maganar da ba taka ba wanda wani malami ya faɗa to ka faɗa cewa malam wane ya faɗa ka danganta mishi abin da ya wannan saboda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kad ja'akum ahlul yaman shaye wa hum awwalu man ja'a bil musabaha kaga abu ne na daraja wanda suka zo da shi dabi'a ce ta kwarai manzo Allah sai ya ce su ne farkon waɗanda suka zo to wannan yana nuna mana duk wani wanda yayi abu wanda yake na kwarai to kar ka maida kamar kai ne farkon wanda ka zo da abin danganta shi zuwa ne shi shi yasa zaka ga amana ta ilimi idan malami yana wallafa littafi in ya ciro wata magana wadda ba tashi ba a can kasan littafin sai ya rubuta wannan magana na ciro ta a cikin littafi kaza na wani kenan dan karku karku fahimci cewa tashi ce wani ko kawai sai ya zo da maganganu haka ya ciro maganar wani malami farko ya canza ko karshe ya canza sai ya maida tamkar shine ya zo da wannan abu to wannan rashin amana ce ta ilimi sannan hadisi na uku a baban hadisin albara Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma min muslimaini yaltaqiyani manzo Allah yace babu musulmi biyu da za su haɗu fa yatasafahani manzo Allah yace su haɗa hannu su gaisa illa gufira lahumu qabla an yatafarraqa manzo Allah yace face sai an gafarta musu zunubansu kafin su rarraba a wata riwaya manzan Allah ya ce duk musulmi biyu idan suka haɗu suka haɗa hannu suka gaisa sai ce wa hamidallaha suka yi godiya ga ubangiji kowa ya ce alhamdulillahi manzan Allah ya ce lam ya tafarraqa illa gufira lahuma ba za su rarraba face sai an gafarta musu zunubansu kaga a takaice wannan hadisi yana nuna mana sakamakon ban hannu a gaisa shine samun gafara ta ubangiji subhanahu wataala haɗa hannu a gaisa sababi ne daga cikin sabubba waɗanda suke na samun gafara ta ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana ban hannu wato sunna ne kenan wancan hadisi na farko maza Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya aka ma anas shin sahaba maza Allah sallallahu alaihi wasallama suna ba junansu hannu a gaisa anas ya ce kwarai da gaske sannan kuma hadisi na biyu maza Allah ya ce mutanen yaman sun zo muku su ne farkon waɗanda suka zo da ban hannu a musulunci su ne farkon waɗanda suka zo game da wannan ɗabi'a ta ƙwarai shi ne haɗa hannu a gaisa maza Allah ya tabbatar da su akan haka sannan wannan hadisi na uku sai yake nuna mana wato sakamakon wato haɗa hannu shi ne samun gafara ta ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan hadisi na hudu a baban hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke fada wani mutum ya fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ar-rajulu minna yalqa akahu aw sadiqa yace ya rasulullahi mutum ne daga cikin mu ya hadu da dan uwansa ko abokinsa ayan haniya lahu shin ya sunku ya masa ya gaishe da shi qala la manzon Allah yace a'a mun faɗa mun maimaita a'a in ta zo daga Allah ko manzansa to abinda take fa'idantarwa shine haramci sai an samu dalilin da ya juyar da ita daga haramci zuwa karhanci don haka a nan tambaya ya ce an rajulu minna yalka a kahu au sadiqahu mutum ne daga cikinmu ya haɗu da ɗan uwansa ko abokinsa a yanhani lahu shin ya sunkuya ya gaishe da shi qala manzo Allah yace la yace a'a ƙala sai ya sake tambaya ya ce a fayil ta zimuhu wa yuƙabbiluhu shin wai ya rungume shi ya sumbance shi ƙala lamun za Allah ya ce a ƙala sannan sai ya ce faya a kuzubi yadihi wa yusafihu shin ya kama hannun shi ya musafaha su gaisa ƙala na amma za Allah ya ce kwarai yana iya ba shi hannu su gaisa akwai bayani akan wannan hadisi kamar yadda al'imamu kurɗibi Allah ya ji kansa a cikin littafinsa aljami'u li ahkamil qur'an tare da cewa akwai bayani akan wannan hadisi kenan nan ya kamata mu dakata insha Allah sai darasi mai zuwa da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك